بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مأكولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دره نا لهدي درن بيو غوة رمضان hijira 1446 wanda ya dace da daren biyu ga watan march agar 2025 miladiya allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa mararran ukura a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma na ramadan a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam karatunmu a yau zai fara daga aya ta goma sha shida cikin wannan sura ta al'isra ko suratu bani isra'il Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza aratna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin halakar da wata alƙarya amarna mutrafiha sai mu aiko manzanni mu ba da umarni wato manzanni su kawo wa mutanen alƙaryar musamman kuma muturafiha ai mun'amiha ko mun'amiha manya-manyan alkariyar sarakunan alkariyar masu kudin alkariyar masu fada aji na alkariyar ko na garin za mu umarce su mu ce ku yi kaza shine alherin ku duniya da lahira ku bar kaza shine alherin ku duniya da lahira أجمعنا رؤسائها بقاءة على لسان رسلنا أمرنا مترفيها إن معنانسا زام أمرتي shugabanninta da yin ɗa'a amma ta harshen manzanninmu idan manzanninmu suka ba su umarni suka musu wa'azi ba fasa fiha sai su ki karɓan wa'azin sai fasikanci cikin garin ai fakaraju an amrina sai su fita su yi watsi da umarninmu mana umarnin manzanninmu mana wa'azin manzanninmu idan suka yi haka faƙale halƙaunu a wannan lokaci wato zuwan azaba sai ya wajaba a kanta shi ne alƙaunu bil azab kuma idan azaba ya zama wajibi a kanta mana a kan mutanenta saboda sun yi taurin kai sun yi bin abinda manzanni suka zo musu da shi fadammar na hatar mera wato sai mu ninnike ta ninnikewa ai ahalakna habi ila ki aliha sai mu halakar da ita ta hanyar halakar da mutanenta wata khribiha da kuma yin kace-kace da ita kama kurribar baitul maqdis kamar dai yadda aka taɓa yin kace-kace da baitul maqdis urushalima wato birnin kudus marratai ne har sau biyu kamar yadda bayani ya gabata a wannan sura a aya ta hudu zuwa har aya ta shida ai bi ma'asi alihal yahud kamar yadda ya taɓa faruwa da birnin ƙudus saboda irin saƙo da ma'abuta garin yahudawa ko shugabannin yahudawa suka yi min bani isra'il wato daga cikin banu isra'il to haka abin yake ba ma halakar da wata ƙarya ko ta alƙarya ko wani gari face sai shugabannin garin sun saba mana sun saba wa manzanninmu sun ɗaura ɗamarar yaƙi da manzanninmu a wannan lokaci za mu nuna musu iyakacinsu kuma yin haka ba wani al'amari ba ne a wurinmu mai wahala wakam a halakna min alƙuro ne
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
muhalaka alƙarya saboda sabon da shugabanninta suka yi ba wata matsala bace a wurinmu ba wani aiki bane da yake gagararmu ai wa kam ai da yawa ai kaseeran da yawa ahlakna min alquruni wato muka halakar wato al'ummai da yawa ne muka halakar da su abin nufi da alkurun a nan al'umam kamar da malam ya rubuta min ba'di nuhin bayan halakar da al'ummar annabi nuhu da ruwan tsufan an sake yin wasu al'ummomin wanda suka mana taurin kai kuma mun halakar da da yawa daga cikinsu shi ne mana min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika ay khabiran basiran bi zunubi ibadihi ubangijinka shine yafi kowa kasancewa kwararre mai sanin kokof kuma mai basira game da zunuban bayansa ya fi kowa sanin zunuban bayansa domin laifukan bayansa na ɓoye da na bayyane duk ya san da su saboda haka in ka ga halakar da wasu bayansa to ya yi haka ɗin ne bisa cancanta domin shi ya san su ciki da waje shi ya sa ya ce wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadi khabiran basira ay wa kafa bi rabbika khabiran basiran bi zunubi ibadihi ay aliman bi batiniha wa zawahiriha wa bihi yata'allaqu bi dhunub saboda lafazin bi dhunub din nan yana da alaka bi rabbika malam ya ce huna akhirul muqarana a nan ne aka kawo ƙarshen muƙarana tsakanin wasu ƙistoshi ko wasu hadisai guda biyu tun daga farkon sura zuwa yanzu ai bayan ƙissati al-isra wal mi'raj tsakanin ƙissar isra'i da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis da kuma mi'raji da aka yi da shi daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai har zuwa fadar Allah madaukakin sarki to ayi muqaranar wannan kissa cikin ayoyin nan na wannan sura daga aya ta farko har zuwa aya ta 16 ko kuma 17 malam yace anan ne muqaranar ta kare muqaranar kissan Isra'i da Mi'raji وبين قصة ذهاب موسى إلى الطور المذكورة da kuma tsakanin wato kissar annabi Musa alaihissalam lokacin da Allah madaukakin sarki wato ya kira shi zuwa tsur wato tsuru sina zuwa dutsen sina domin ya bashi littafi kuma bayan ya tafi aka samu wato wani ya rudar da al'ummarsa har suka koma bautan dan maraki aka yi abubuwa da basu dace ba duk da ba a jima da kubutar da su daga hannun fir'auna ba da kuma nuna musu ayar Allah mai girma shine na sanya tekun maliya ya keci a samar da hanyoyi goma sha biyu suka bi suka taka suka ƙetare daga masar suka shiga falastin sannan daga na ruwa ya haɗe ya haɗe da fir'auna da jama'arsa gaba ɗaya ya zamanto yanzu masar ta zamanto ta isra'ilawa kai tsaye wannan aya da aka ba nuna musu duk da haka ba su daddara ba ana shiga falastinu suka zo suka tarar da wasu mutane suna bautan gumaka suka cewa annabi musa alaihissalam su ma ya sanya musu irin wannan gunki mana na shanu su ma su rika bauta masa kuma bayan ya musu fada ya tafi karban attaura nan ma dai a bayansa suka riƙe wani ɗan maraƙi suna bauta masa saboda ruɗin da musa assamiri ya musu na cewa wannan shi ne abin bautar annabi musa kamar ya manta shi ne ya ce wai ya tafi can wani wuri domin ya gana da allah ga allan nan to wannan abin da ya faru duk da ba a fito ƙulo-ƙulo ba cikin ayoyin na muƙaranar amma malin ya ce bimnan wato akwai muƙaranar a fakaice idan aka yi nazari sosai za a ga haka domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da Allah ya yi isra'i da shi mana tafiyar dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis wanda tafiya ne mai nisa idan da dabba mutum zai hau to zai ɗauki wajen wata ɗaya zuwa wata ɗaya dawowa amma kuma Allah ya tafiyar da shi lokaci guda zuwa Baitul Maqdis daga nan Allah madaukakin sarki ya tafiyar da shi zuwa sama har ta bakwai har kuma zuwa fadar Allah madaukakin sarki sa'annan ya dawo da safe yake gaya wa jama'a cewa to jiya fa ya je baitul maqdis kuma ya je har sama ta bakwai ta saboda haka jama'arsa suka yi ta masa ba'a suna masa katse wani ma sai ce ato muhammad daga gafar kamar ya daga ce to daga ɗayar ce ato zan yi daga ɗayar ce ah ba ka ce ka hau sama ba ka tsarin nan to abubuwa dai masu kama da haka an samu yan kaɗan da suka gaskata shi mutum na farko da ya gaskata shi kan wannan al'amari na isra'i da miraji shine sayyidina abubakar siddiq wannan shi yasa ake kiran abubakar siddiq mai yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokaci-lokaci idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa wahayin wani abu ko wata kissa mai bada mamaki kafin ma wani magana sai ya ce to ni na gaskata wannan kuma abubakar shi ma ya gaskata haka Allah gafarta abin nan Allah ya ƙara yarda ga abubakar siddiq da kuma sauran sahabbai gaba daya kuma waɗanda suka mai da ginshikin addininsu shi ne yarfe da zagi da sharri ga waɗannan sahabbai muna fata Allah ya nusar da su hanya ya nuna musu hanya su dawo su yi musulunci irin musuluncin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi ta sun matakaddama siyak malin ya ce daga nan kuma siyaki sai ya ci gaba wato tsarin magana cikin wannan sura fil irshadi ya ci gaba game da shiryar da wannan al'umma muhammadiyya yi mata wa'azi wa islahi sulukin fardi da kuma kyautata ɗabi'ar wato ɗaiɗaikun mutane wal jama'i da kuma jama'a gaba ɗaya muƙarinan bainar duddain wato wannan shiryarwa ta zo ta hanyar yin mukarana tsakanin kishiyoyi biyu wannan na kirki wannan na banza na kirki natija shine ya samu kyakkyawan sakamako ƙarshen lamarinsa shi ko na banza natijar shine ya samu mummunan sakamako wato ƙarshen lamarinsa cikin wannan mukarana tabbas akwai wa'azi mai kyau wato ga mai hankali wannan wa'azi zai tasiri cikin tunaninsa saboda haka Allah madaukin sarki ya ce man kana yuridu al-ajila kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
Allah maɗaukin sarki ya ce man kana yuridu bi amalihi al'ajila a duk wani wanda ya zamanto yana son al'ajila duniya yake so da aikin da yake yi aikin da yake yi yana so ne domin ya samu sakayyar duniya don mutane su gani su yaba don mutane su ji su yaba don a ce ya iya don ya samu wata kima wanda ya zamanto abin da yake nufi kenan da aikinsa Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu gaggauta bashi abin da yake so nan ma fa irin yadda muke so ne ba irin yadda yake so ba ba wai a bisa burinsa ba za mu yi wa cikin masu neman duniya da ayyukansu wasu za mu ba su duniyar a lokacin da muke so ba wai dukansu ba wani zai zamanto duniyar yake nema da aikinsa kuma ba zai taɓa samun duniyar ba sannan kuma ga lahiran ba zai same ta ba shi yasa Allah madaukakin sarki ta kaidi a nan yace ajjalna lahu fiha za mu gaggauta masa ko za mu bashi a duniyar amma fa ma na sha'u irin abin da muke son mu bayar ba irin burinsa kawai ba liman nuridu kuma ga wanda muke son mu bawa ba wai ga duk wanda ya nufi kuma shi kenan sai yana son samun duniya zai samu duniyar ba a'a sai abin da muka ga dama ai liman nuridu ta'jila lahu ga wanda muke son mu gaggauta masa sai mu gaggauta masa wannan badal ne liman lahu bi iyadatil jar wato da aka ce liman nuridu wato badal ne na ajjalna lahu ajjalna lahu hu inna lahu malam yace Allah madaukakin sarki a wannan wuri qayyadal muajjala wal muajjala lahu bil mashi'a Allah ya tarnake al muajjala wato abinda za a gaggauta bashi na duniya wal muajjala lahu hakanan kuma ya kayyade wanda za a bashin abinda za a bashin Allah ya kayyade shi da mashi'a sai in ya ga dama ne sai iya abinda ya ga dama zai bayar shine almu'ajjal almu'ajjal lahu wanda kuma za a bashin shi ma ba wai kowa da kowa ba ba kowa ne ne da yake son ya samu duniya yake samun ta ba sai in Allah ya ga dama sannan ta yi wani burinsa a duniya ya zamanto ya yi mulkin wata ƙasa ko ya yi mulkin wata jiha ko ya yi mulkin wani anguwa ko ya mallaki biliyon iri kaza da biliyon iri kaza a ba wai duk burin da yake so din nan ba zai iya samu in Allah ga dama abin da ya burin sai ya bashi in ya ga dama ya bashi rabin abin da ya buri in ya ga dama ya bashi kwata in ya ga dama ya bashi ya ana shi gaba daya saboda haka Allah ya kayyada al-mu'ajjal kuma ya kayyada al-mu'ajjal lahu بالمشيئة لمشيئة رسا والإرادة لإرادة رسا لأنه دليل إنجمالا شينه لا يجد كل متمن ما يتمناه واتو دواني ميبور دواني ميبوري baya iya samun dukkan abin da yake buri domin abin yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya samu abin da Allah ya ga daman samu wala kullu wahidin wato jami'a ya mayawahu ba kowanne ne ba yake samun dukkan abin da yake bukata sai in Allah ya ga dama Allah ya ce to wanda yake nufin aikinsa da samun duniya in mun ga dama sai mu bashi duniyar iya abin da muke son mu bashi idan muka bashi sun maja'alna lahu fil akhirati jahannama yaslaha sai kuma mu sanya masa jahannama mu masa tattalin jahannama ya sula da zai shige ta gobe kiyama saboda haka dan nemar da ya samu a duniyar shi kenan don dama da ita ya yi nufin sallarsa don dama da ita ya yi nufin azuminsa da ita ya yi nufin zakkarsa da ita ya yi nufin sadakansa da ita ya yi nufin dukkan wasu aikace-aikace da ake yi domin a nemi yardar Allah shi duniyar ya nufa dama to saboda ka in muka bashi duniyar ko in muka bashi abinda muka ga damar bashi na daga duniyar to lahira kuma sai mu masa tattalin wuta da za ta kona shi iyazan billah jahannama yaslaha ay yadkhuluha za mu masa tattalin jahannama da zai shige ta mazmuman ay hala kaunihi maluman yana wanda yake abin zargi haka zai shiga aljannan madhuran ay hala kaunihi matrudan yana wanda yake korarre an rahmati daga rahma iya zan billah to ɗaya ɓangaren fa wa man arada to shi kuma ɗaya ɓangaren don dama aka ce kishiyoyi biyu za a ambata yanzu sai ka ga wanne ne ya kamata ka zaɓa hanyoyi ne guda biyu hanyar bayan aikinsa saboda samun duniya ya kamata ka bi ko kai koyi da shi ko kuma hanyar mai yin aikinsa saboda neman yardar Allah da fuskarsa wa man arada al-akhirata wanda kuma ya nufin lahira wato yake aikinsa saboda neman yardar Ubangijinsa, saboda samun kyakkyawan sakamako a ranar ƙarshe, wasa alaha sayaha, ai amila amalaha, yayi kuma wa lahiran irin aikin da ake yi domin a samu lahira, shine wasa alaha sayaha, ai Allah ibiha, yayi aikin da ya dace da lahirar. wa huwa mu'minun kuma duk ya cika sharadi alhali yana mai imani yayi aiki mai kyau kuma yana mumini to masu irin wannan fa'ula'ika kana sahihun mashkura waɗannan kam ayyukansu ko aikinsu ya zan mashkuran abin godewa inda Allah a wurin Allah ai makbulan idan ka yi aikin da Allah zai ce ya gode to Allah ya karɓi aikin kenan shi ne mana makbulan musaban alaihi kuma abin da ake ba da lada kansa wanda ya aikin lahira yana da imani shi kan tabbas garanti ne zai samu aljanna zai samu lahira amma wanda yake aiki saboda duniya babu tabbas yana iya samun duniyar kamar yadda yake so yana iya samun rabi yana iya samun kwata yana iya samun ƙasa da kwata yana iya samun zero kuma lahira ma zero saboda haka hanyar farko din nan babu garanti cikinta domin kaddara ma an samu biyan bukata a duniyar to lahira fa cikin hasara ake ballantana ma babu garantin samun duniyar ita kanta sannan kuma idan akan wannan hali aka mutu to lahira ma babu babu samun ta iyazan billah amma wanda ya bi ɗaya hanyar ya yi aiki saboda Allah shi kam tabbas matukar ya cika sharuɗa ga aiki ga imani to shi kam aljanna wala shakka garanti ne zai samu aljanna to hanyoyi ne guda biyu ga na garanti ga na walakin saboda haka masu hankali sai su zaba wannan ne za ka zaba alarma hanya ta biyu nema ita ce zan zaba yawuwa na'am kullum Allah ya ce kullum na'am kuma a nan duniya Allah maɗaukakin sarki yakan bawa kowane bawa abin da ya ga dama ya bashi sawa'un bawan banza ne ko bawan kirki ne wannan haka Allah ya ga dama ya tsara ta yi mutum ya kwana yana zagin Allah yana wa manzannin Allah yarfe yana wa bayin Allah sharri yana zinace-zinacensa yana fashi da makaminsa yana garkuwa da mutane yana duk abin da yake yi amma kuma yana samun abin da zai ci yana samun abin da zai sha yana samun wurin kwana mai kyau yana samun abin hawa mai kyau idan namiji ne yana iya samun mace mai kyau da yake son ya aura idan mace ce tana iya samun mijin da take bukata ta aura haka na iya faruwa haka shi ma mutumin kirki yana samun abin da Allah ya nufa da ya samu saboda haka a nan dai duniya kowa Allah madaukakin sarki ya ce yana bashi arzikinsa gwargwadon yadda ya ga dama ya bashi saɓanin lahira lahira kam sai wanda ya da'a ne zai ji daɗin zaman lahira babu maganar ba ka yi abin kirki ba sannan kuma a lahira ka ji daɗi ba zai taɓa yiwuwa ba to amma a nan duniya allah madaukakin sarki ya ce kullum min alfariƙai ya ce dukkan waɗannan ƙungiyoyi biyu ko ɓangarori biyu aina muddu ainutsi muna bayarwa ko muna ba da haƙula'i wa haƙula dukkan waɗannan ɓangarori biyu mukan ba su ai min abai rabbika daga kyautar da ubangijinka ya ware domin bawa bayansa fi duniya a duniya kowa akan bashi abinda Allah ya ga daman ya samu wama kana tsawo rabbika mazura ai mamnu'an an wahidin ita kyautar ubangijinka ta duniya bata zan abace wacce ake hana kowa ba a'a kowa ana iya bashi gurgudun abinda Allah ya ga daman ya bashi komin imaninsa kuma komin rashin imaninsa wanda ita ce rayuwar duniya na'am unzur na'am na'am Allah ya ce unzur duba mana ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam duba mana ya kai mai karanta alkur'ani ko mai sauraron alkur'ani unzur duba kai faddalna ba'dahum ala ba'din irin yadda muka yi tafifi ta sashin su akan sashi fil rizqi cikin harkar arziki wal jahi da kima irin ta duniya wani tun tashinsa za ga cewa yana da wayo ya iya tsare-tsare yana da fahimta yana da basira ya san hanyoyin neman kuɗi ta ko'ina amma kuma a yi shekara da shekaru ba kuɗi sai tsara filani ana neman ajiyar da filani ga yadda za a tsara ga yadda za a tsara shi kuma yana nan sai tsara mutane amma shi ba da komai a hannunsa ana samun wannan ana samun na'am wani kuma yana nan tashin farko zai zama baya cikin lissafi ko a aji da kire ke cin jarabawa kuma ko irin kokowa din nan da ake na yara kullum ka da shi ake yi ba a ɗaukarsa cikin lissafi kuma in saurayi ne ma za ga ‘yan mata ba sa kulawa da shi amma ta yi a kwana ta shi sai ya zama to shi ne miloniyan gari haka na faruwa ko ya zama shine sarkin gari ko ya zama shine gwamnan jiha ko ya zama shine shugaban kasa duk haka na faruwa na unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd duba duba ka gani don ka fahimci ayoyin mu da ikon mu kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd irin yaya kake ganin ko kuma ya kaga irin yadda muke fifita sashin su ala ba'din akan sashi to rizki cikin arziki wal jari da kuma matsayi to yadda kake ganin mutane suke nan duniya haka wani ya zarce wani a daraja ko a lahira ma ana samun wannan bambanci shine a lahira a gidan aljanna kowa abinda aka bashi ko da bai kai na dan uwansa ba shi ya riga ya gamsu baya jin wani yana gaba da shi ballantana ma ya burin ya kai matsayin wani a'a kowa inda yake din nan ya gamsu kaga shi kenan sai a zanda lafiya amma ko a lahira aljannar wani ta zarce ta wani nesa ba kusa ba amma kuma kowa ya gamsu ɗari bisa ɗari da irin abin da Allah maɗaukin sarki ya bashi Allah ya ce walal akhiratu akbaru ay a'zamu darajati darajoji da ake da su a nan duniya a'a shugaban babbar ƙasa shugaban ƙaramar ƙasa shugaban madaidaiciyar ƙasa gwamnan jiha sarkin wani gari da malam wane wane ne wane ne attajiri wane su dangote su wane ne irin darajoji da ke lahira sun zarce wannan wa akbaru tafdila darajojin lahira sun fi girma kuma an fi fifitawa a lahira aminar duniya akan duniya amma kamar yadda na ce a lahira a aljanna kowa abinda aka bashi ya gamsu baya tunanin na kowa domin ya burinsa kenan kuma ya cika ba da matsala fayambagi al'itinahu biha fayambagi al'itina'u biha dunaha idan wannan shine yanayin lahira a duniya ana ta gwagwarmaya wani yana gwagwarmaya yana faɗi tashi domin ya zama tun shugaban najeriya ko ya zama shugaban ƙasar cameroon ko chad ko niger ko benin ko ghana wani kuma gwamnan jihar taraba yake so ya zama ko na adamawa ko na gombe ko na bauchi ko ba haka ba wani bukatansa a raɗa shi sarkin gari kaza da sarkin gari kaza ko sarkin ƙasa kaza wani ma dan burinsa dan karami ne shi dai a bashi mai anguwa akan mai anguwan nan kuma ana yi duk rikicin duniya a kashi duka ana samu wannan akan mai anguwan nan bokaye za su samu rabonsu a daidai ba daidai duk dai ba abin da ba za a yi ba akan shi maganar mai anguwa ne ya dame shi to idan ya zama to saboda irin waɗannan abin nan burace-burace ake hana idanu bacci a nan duniya ma to alhali darajojin da ke lahira sun zarce wannan to ai ya kamata a mai da hankali akan lahira ne kuma mai da hankali kan samun darajojin lahira ba da wahala imani ne da Allah madaukakin sarki da bin dokokinsa kuma babu wahalarwa da cutarwa cikin bin dokokin Allah maɗaukakin sarki domin tun daga nan duniya fa'idar bin dokokin ga mai bin dokokin ne fa'idar za ta koma ballantana kuma an je lahira na'am Allah ya ce la taj'al ma'a Allah ilahan akhar
تجعل مع الله إلهنا وبتبعد مذموما مخذولا na'am Allah ya ce la taj'al ma'a Allah ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah asalin lamari Allah shi kadai za a kadaita da ibada domin shi kadai ya kadaitu da ayyukan da suka shafe ka suka shafi rayuwarka a suratul baqara a farkon umarni Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون na'am الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون waɗannan ayoyi biyu suna da matuƙar muhimmanci sosai musulmi ya ta- ta- tadabburinsu kowane lokaci domin za su rika tunatar da shi matsayinsa da kuma matsayin ubangijinsa Allah ya kira mutanen duniya duka ya ce ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutanen duniya ku bauta wa ubangijinku yanzu ba umarni ya zo ba to sai Allah ya fara ba da hujjar da zai sa mutanen duniya su bauta wa ubangijinsu farko sai ya ce allazi khalaqakum ubangijin nan da ya halice ku hujja ta farko ke ya ayyuha nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum me ra'ayin ku a wannan game da wannan hujja hujjar farko wannan da ya halice ku na'am akwai wani wanda yake ji a zuciyarsa cewa shi yayi kansa shi halici kansa babu ba wani wanda yake da cikakken hankali da zai ji a zuciyarsa cewa shi halici kansa a shi kansa ya san ba shi halici kansa ba domin yana sane da cewa akwai wasu halittun jikinsa da shi bai ma taɓa ganinsu ba ko ba zai iya ganinsu ba kai ba a iya maganin tsakiyar bayansa sai an yi dabaru an sa madubi an yi jone-jone kafin ya ga wani abu hannunsa da yake miƙawa kai ko'ina ba ya isa ko'ina na jikinsa ko guraren da hannunsa ba ya iya isa kuma jikin nasa yanayinsa ta yi fatar jikinsa ta yi fare sosai ta yadda yake ganin inda so samu ne a rage farin a ɗan rage farin haka wani zai ce hafar fata ma eh ana samu wani farar fatan za a masa kuma ya ga abun ya yi yawa ba kuma yadda zai haka zai zanna da shi in kana son ka san wannan sai ka je turawan da musamman yan iskandinaviya farin ya musu yawa wadda har su kan suna ga abun ba ado bane kuma dai an ba haka suke bukata ba wani kuma fatan ne ya ta bakin irin ba haka yake so ba in kana son ka ga wannan ka je ko saudan Su- sudan ta, ta kudu ko ka je senegal za ka ga irin wannan za ka ga wani kamar gawayi kai ka sani ba sai ka tambaye shi ba inda ba shawara yana iya dan gogewa abin ya zamanto a ɗan rage abin da zai so haka amma kuma ba za a rage ba ba yadda zai yi wani an yi shi da tsawo sosai inda za a ba shawara da zai ce a ɗan rage kaɗan wani kuma an yi shi gajere inda aka zo da zamanto yana ƙasa ga faɗin rai amma ko ba yadda zai yi kullum yana ƙasa da mutane kenan da Allah ya ce allazi khalaqakum babu mai hankali da ba zai karbi wannan magana ba domin ba shi halicci kansa ba inda shi halicci kansa da ba zai kasance kamar yadda yake a yanzu ba ashe wanda ya yi ka ya halicce ka din nan baya da karfi a kanka ta yadda zai baka doka ka bi kai ya cancanta allazi khalaqakum wallazina min qablikum ba ma ku ba al'ummai da suka gabace ku shi halicce su ya ci gaba da ba da hujja ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha wannan da ya sanya muku ƙasa tamkar shimfiɗa ƙasar nan fa wannan halitta ta ƙasa kun san tana cikin motsi ne tamkar mazari take tana zagaye kanta kuma tana zagaya wasu halittu in ka kada mazari ko koɗi ai kodin zai rika zagaye kansa shi zai rika zagaye kansa haka kasan mun nan take mu ne kawai muke ganin ba ta zagayawan amma ita tana zagaye kanta ne tamkar kodi tana kuma zagaya wata halitta kuma akan samu wani lokaci da za a yi abin da ake kira girgizan ƙasa ba kuma wanda ya isa ya kare kansa daga girgizan ƙasar don wani abu ne cikin sakon guda duk gari irin jalingon nan sai ya zamanto babu shi sai labari komi sai ya zama babu ko bayi da rai shi ya sanya mana wannan ƙasa muna bukatar ta muna riƙonta ka tamkar shimfiɗa mai noma a kanta mai gini a kanta ba wani daga cikinmu da zai ikirarin cewa shi ya yi ƙasa babu ko muna bukatanta ashe wanda ya mana kasa bai cancanci ya ba mu doka ba muna bukatar ruwa yace shi ya saukar mana da ruwa daga sama akwai wani daga cikinmu da yake da ikon saukar da ruwa daga sama babu wannan muna bukatar tsirrai na jayen itatuwa da kwayar hatsi da sauransu da su ganyayyaki daban-daban duk muna bukata kuma an babu ruwa ba za su tsiro ba duk shi ya mana wannan shi yasa a ƙarshen ayoyin nan guda biyu sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah wasu kishiyoyi alhalin kuna sane da cewa babu wani tamkar Allah ma'ana kishiya shine ka sanya wa wani wato sa'a ya zama ka daidaita wani da wani shine nidd Allah ce kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sanin babu wani kamar Allah idan wani ya ce shi ai bai san Allah ba to muka tambaye shi wa maka wannan tunda baka yi da kanka ba in ya ce ai wani karfi ne ko na ɗabi'a zan ce to shikenan yanzu kai ɗabi'ar shine Allah take kiransa ɗabi'a amma sunansa Allah daga bakin annabawa da manzanni to yanzu Allah maɗaukakin sarki yana kiran mutane ya ce la ta ji alma'allahi ilahan akhara ya kai manzon Allah irin abin da ake kira a tauna abin nan tsakuwa domin aya ta san cewa ba ta fi ƙarfin a tauna ta ba idan har za a ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam umarni a ce masa kada ya sanya wa Allah kishiya cikin ibadarsa min babi aula wanda ke kasa da shi wannan umarni ya shafe shi la taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka sanya tare da Allah wani abin bauta daban malam yace khitabul lin nabi wannan magana ce da aka fuskantar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam liyanzajira ghayruhu liyanzajira ghayruhu domin waninsa ya shiga taitayinsa au li kulli mukallafin ko ko magana ce ga duk wani dai wanda yake mukallafi wannan ma'ana ta biyu ta fi dacewa mala yace wa hasilu ma dhukira fi hadhihi al-ayat wato a dunkule abinda Allah madaukakin sarki ya ambata cikin wayannan ayoyi da zamu fara karantawa yanzu min at-takhalif na daga wato dokoki da aka kallafa wa mukallafai in ka kirga dokokin zaka tarar da su wato 25 nau'an ba'dha asliyun wa ba'dha far'iyun zaka dokoki daban-daban ne da suka kai 25 sashin su na asali ne sashin su kuma tamkar reshe ne wa qad ibtudi'at fil asli fi qawlihi wato an fara ambaton waɗannan dokoki 25 an fara ambaton doka ta asali ko da nau'ukan dokokin na asali fi kauli cikin faɗar Allah madaukakin sarki da yace la taj'al ma'allahi wato kada ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah ila ila akhiril kalam sannan waqtu bihi a ƙarshe nan ma sai aka rufe da ambaton doka ta asali har yanzu fi qawli cikin fadar Allah madaukakin sarki wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura wato kada ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah a jefa ka cikin jahannama kana abin zargi kuma kana abin nisantarwa daga rahamar Allah ai lamma bayyana Allah ai a lokacin da Allah ya bayyanar da anna sa'adatal akhirah cewa wato ni'ima ko dacewa ko sa'adar lahira manudatun bi iradatiha abu ne da aka rataye shi ta hanyar nufi wato mutum yayi nufin lahiran yayi komai cikin tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki ai bi an yas'a sa'ayaha ya aiki irin aikin da ake yi a samu lahiran wa bi an yakuna mu'minan kuma har yanzu wani sharaɗin shine dole ya zamanto mumini bayan Allah ya faɗi haka shar'a fi tafsili hadhihi al-umur al-mujmala sai Allah ya fara bayyanar da wato waɗannan al'amura da aka ambata su a dunkule ya fara bayyana su daki daki fa bada bi sharhi haqiqati al-iman Allah sai ya fara da sharhin haƙiƙanin imani wa bayani ma huwa al-umdatu fihi da kuma bayyanar da menene ginshiki cikin imani ginshikin nan kuwa huwa tauhidu shine tauhidi saboda haka fa kala sai Allah ya ce la taj'al ma allahi muna nan tukuna mu gama ba la taj'al ma allahi ilahan akhara kada ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah thumma zakara wato aqibaihi sa'iral umur daga nan a amal daga nan kuma sai ya bayyana sauran al'amura bayan ambatonsa allati yakunu min man amila biha sa'iyan fil akhirah wato duk wani wanda ya aikata su to lalle ya zamanto mai yin aiki domin neman samun lahira Allah ya ce kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah fataq'uda ka zauna mazmuman a matsayin wani abin zargi a idanun shari'a a wurin Allah mahzulan kuma wani wanda aka fita sha'aninsa la nasira laka wato babu mai taimakonka mai taimako irin na hakika domin duk wani wanda Allah ya jiya masa baya to kuma har abada baya da wani mai taimako mai taimako na hakika sai Allah ya ce wa qaba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana na'am
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
نعم Allah ya ce wa ƙaba ai amara rabbuka, Ubangijinka ya yi umarni, ai bi Allah ta'budu illa iya ubangijinka ya bada umurnin kada ku bautawa kowa ko kada a bautawa kada ayi bauta sai gare shi kawai ai tuklisu lahu ibada ubangijinka ya ba da umarni ku tsarkake ibada gare shi bayan wannan wa an tuhsinu bil walidaini ihsana kuma ku kyautata wa iyaye matukar kyautatawa ai bi an tabarruhuma wato ku kyautata musu ku musu da'a cikin da'irar da'a wa Allah iyaye biyun nan imma yablughanna indaka al-kibara aduhuma idan ana nan ana nan tsufa ya riske wato ɗayansu aduhuma fa'ilun alkibara shine maf'ulun bihi aw kilahuma ko kuma ana nan ana nan da uwa da uba duka tsufa ta same su kun san yanayi kuma zai canja da lokacin kana karami su ne manya su ne masu karfi su ne masu kawo maka abinci masu ya maka sutura masu gina maka gida masu kaza kaza a yanzu kuma ƙarfinsu ya riga ƙare sai abin da aka musu kuma ta yi tunaninsu ma ya ɗan yi rauni haka idanu sun yi rauni haƙora sun yi rauni watakila sun zube gaba ɗaya ji ya yi rauni watakila ma babu shi to a nan akan samu wasu wanda taɓewa ta aure su watakila ba za su ba wa iyayen nasa muhimmanci ba ko su kasa kulawa da su shi ya nan aka ambaci cewa a musu da'a a ko abin nan a kyautata musu kuma idan girma idan ɗayansu ya riski girma ko dukansu suka riski girma wa illa ko suna da ƙarfinsu dole ne a kyautata musu har abada iyaye a kowane hali da suke ciki dole ne ɗa ya musu ɗa'a ya kyautata musu aw kilahuma ko kuma dukkansu wa fi qira'atin a wata qira'a maimakon imma yablughanna akwai imma yablighani saboda haka fa'aduhu ma zai zamanto badal na alif din nan na yablugani ya zamanto shine badal ɗinsa idan ɗayansu ya riski girma ko dukansu suka riski girma kai ɗa falata ƙullahuma uffin kada ka gaya musu uff kada ka musu tsaki ballantana abin da yake sama da tsaki ko zagi ko tsawa ko wani abu mai kama da haka kada ka yi wannan فلا تقل لهما اف yake karanta uffin ay bi dhammil hamza ana karanta shi da yawa hamza din nan dhamma uff wa kasr al fa'i munawwanan da kuma yawa fa'in nan wasali kasa alhali yana tare da faduwa wato wasali biyu a ce uffin uffin wannan ya fi shahara wurin karatun abin nan arwayar qur'ani أي وكسر الفاء منونا وقرئ بفتح الفاء منونا هل ينزو أنكر انتاشي دي وفاد نن وسلي سما تارد تنويني أي فلا تقل لهما أفا أفا وغير منون أنا كرنتاشي هل ينزو فلا تقل لهما أفا أفا كوي أكوي أفا أكوي كما أفا akwai kuma uffin na'am wa bil kasri ghairu munawwarin haka nan kuma ana karanta shi har yanzu fadin nan da yin wasali kasa ba tare da tanwini ba a ce fala taqul lahumu uffi kawai maimakon uffin wa kasril fa'i munawwanan ko wa quriya bi fathil fa'i munawwanan ko kula sake dawowa baya to shikenan da aka ce wa bil kasri ko ghairu munawwanin wala taqul lahumu uffi na aka tsaya kawai uf din nan wa huwa masdarun bi ma'ana tabban wa qubhan masdari ne me ma'anarsa ma'anarsa shine tir tabban ko hasara ko tir da hali ko ka cika mugun hali shine ma'ana tabban wa qubhan ma'anarsa kenan da larabci wa ma'ana indaka wato ma'anar lafazin da Allah ya abin nan da ya zo aka ce menene wa bil walidaini isaku in ba yablughanna indaka da aka ce indaka idan ɗayan ka yi riski girma a gurinka ɗayan su ko dukan su biyu suka riski girma a wurinka kai ɗa kenan wa ma'ana indaka ay an yakuna fi kanafika wa kafalatika da aka ce a wurinka wato su zamanto suna ƙarƙashin kulawarka da lurarka musamman lokacin da suke tsoffi saboda haka sai abincin da ka kawo musu sai suturan da ka kawo musu sai ɗakin da ka musu tattali domin sun kai lokacin da ba sa iya wa kansu komai sai abin da wato wani zai musu kuma kai a matsayinka na ɗa kai za ka ɗauki wannan ɗawainiya wa bulugul kibari sharɗin kharaja makarjal ghalib wato da aka ce idan ɗayan su ya riski girma ko dukan suka riski girma ba wai sharaɗi ba ne na musu menene na kyautata musu a'a ko da suna cikin ƙarfinsu ko da ba su riski girman ba amma wannan sharaɗi ne da ya fita makarajal ghalib yawanci iyaye za su damu da kyautatawar ‘ya'yansu a lokacin da su suka kasa amma suna da ƙarfinsu domin su iyaye su abin nan ba kamar yadda matsayin ‘ya'yansu a wurinsu ba kamar yadda matsayin wato matsayinsu wurin ‘ya'yansu ba su iyaye kullum suna son ‘ya'yansu kullum tunaninsu ‘ya'yansu ‘ya'yansu amma wannan ba ya dole ne ya zama shine tunanin ‘ya'yansu ba, ‘ya'yansu su kuma watakila yawancin tunaninsu ya fi ta'allaka ne su ma ga ‘ya'yansu, ba makon ga iyayensu. An fahimci abin? Yawwa. Saboda haka karaja makarajar galib da aka ce sai in ɗayansu ko in ɗayansu ko dukan suka riski girma a kyautata musu ko kada a ce musu oftin wannan saboda a wannan a galibin lokaci a irin wannan yanayi ne suke bukatan taimakon ‘ya'yansu amma kafin wannan lokaci su ba su damu ba su yi ta wa ‘ya'yansu hidima ba hankalinsu a kwance ba su da matsala saboda kada wani ya ɗauke shi a matsayin sharaɗi ne in babansa bai tsufa ba to shi kenan yana iya masa rashin kunya ko ya zage shi ko ne abu a'a wannan karaja makarajal galib ay min anna alwalada innama yatahawanu biwalidayhi domin abin da yasa wato yara sukan ƙara rashin kulawa da iyayensu ko maganganunsu ko shawarwarinsu lokacin da suka tsufa za su ga wani ma kamar da hankali ba zai ce yanzu baba da mama sun fara zaman to liability ba abubuwa saboda haka in babu musulunci ma sai a yi kokari a tura su can gidan lura da tsoffi saboda haka shi ya kama gabansa da shi da yayansa duk ana samun wannan to ana wa shari'a tana wa musulmi gargadi cewa irin wannan yanayi da da yawa daga cikin jaja za su fara ganin iyayen sun fara zamanto musu matsala sun fara zamanto musu liability da sauransu to a wannan lokaci ko a wannan lokaci haramun ne ya zama to ba su kula da su ba bal dole ne su kula da su in ya kama sai sun kwantar da su su kwantar da su idan a kwance suke za su yi kashi su in ka suka yi kashi su wanke musu su tsaga su su yi komai kuma cikin nashadi da sauransu domin Allah ne ya musu umarnin haka kuma kar su manta mana su ma ba haka iyayen suka musu ba in dai da mutunci ai bai kamata a ce abin nan da sai an koya sai an koya masa ma automatically ya kamata a ce ya lura da wannan to amma dai shari'a dama ta zo ne domin ta shiryar da mutane kuma abin yana amfani ai yanzu in ka je turai ai za ga cewa yara ba sa damuwa yaro kawai yana balaga shikenan ya kama gabansa idan ma iyaye sun dan matsa masa sai kai su kara kotu ko ya hada su da yan sanda duk haka na faruwa a turai Allah ya saukaka ta amin anna alwalada inma yatahawanu biwalidayhi da yakan yi soko-soko game da iyayensa inda kibari lokacin da su tsufa wa illa amma in ba don wannan ba aifan nayo an ƙauli uffin wato hana a gaya musu uff la yattasu wato bil kabiraini ba wai yana keɓantuwa bane da iyaye tsoffi a'a ko da ba tsoffi bane haramun ne a gaya musu uffin muna da lokaci har yanzu to sai mu tsaya a nan ko alhamdulillah mun bar lokacin tambaya ne to sai mun kara a kawo tambaya ko ɗaya ko biyu ai da ma na gaya muku dama ana za mu yi tambaya bana karanta mana ta mai tambaya yana cewa menene hukuncin limamin da ya sallah ba tare da alwala ba cikin mantuwa sannan menene hukuncin sallan mamunsa sallan mamunsa da yayi ba ba wani damuwa su ba sun yi sallan su da alwala ba she kuma da ya tuna cewa yayi sallan azhar yana liman babu alwala tunda ba da gangan yayi ba ba da zunubi saboda haka sai alwala ya sake sallarsa mamu kuma ba sa bukatan su sake sallah domin dama su sun cika sharuɗansu wannan shi yake guda maka cewa liman jagoran mamu ne amma kada ka yi tsammanin cewa idan sallar liman ta yi ciwon kai na watan sallar mamu ma za ta yi ciwon kai ba dole ba ne wannan na a sai an ƙara ɗaya wane ne mai ƙara ɗaya na'am Na'am.
me wuce da wane ne abun da yana maka lafiya ba ba hali ka sai su ne ke fata wannan ciwo zafi abubuwan da su ba ke ɗaukar su kai ga ƴaƴan da Allah ya rabu su kai ne ma ba su kasai
Eh haka na fahimta ai wannan tambaya muhimmiya ce eh wani lokaci girman iyaye zai kai girma tunda tsufan nan yakan shafi gabbai kuma kwakwalwa ma gaba ce cikin gabbai akwai wasu alhamdulillahi har tsufan ta yawa amma kwakwalensu ba su taɓo ba idanunsu ba su taɓo ba haƙoransu ba su taɓo ba ana samun wannan kunnansu ba su taɓo ba wasu kuma wa'annan gabbai za su zamanto cikin gabbai da suka taɓo kamar yadda ƙafafuwa suke iya taɓuwa haka kwakwalwar ma ta kan ɗan taɓo to za ga cewa uban da sarrufinsa za ga cewa tun da an samu matsala wurin kwakwalwa kullum zai bata rai ko ba bata masa rai ba a wannan lokaci abinda yaro zai yi dai ya tabbatar da cewa wannan ubansa ne ko wannan uwarsa ce kuma Allah ya wajabta masa isa ne saboda haka yi ta kyautatawa ya ta haƙuri ya yi ta roƙawa uban samun sauƙi ko uwar samun sauƙi kuma ya ta roƙon Allah Allah ya taimake shi dai wurin kyautata musu ya zamanto bai laifi ba idan ya yi duk abin da zai iya yi ya karfinsa abin da ya wuce karfinsa Allah ba zai kama shi da shi ba la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha to ina ga sai mu tsaya nan hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh